أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه سبحانه وصلى الله وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وصلى الله عليه كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يخرج يصلح لكم أعمالكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد yan uwa wanda ke tare da mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah mun kusan gama azumi yau in mun kai saura 28 kuma da bakwai yawwa wuyar aiki ba a fara ba komi nisan ji ba yawwa komi nisan dare kuma yawwa duk abin da aka fara kama an ƙare sadaka mun kusa ƙare azumi yau idan mun kai biyu kenan insha Allah cikin watan Ramadan na shekara ta 1445 yau kuma 12 ga watan Maris shekara ta 2024 jiya mun so karatu a suratul talaq wadda sura ce gajeriya mai ayoyi goma sha biyu kuma ita ce ta casa'in da shida a jerin surorin alkur'ani ta sauka bayan suratul insan kafin suratul bayyina lam yakun alladhina kafaru ita ta fara sauka sannan wannan bayan ta sannan hal ata alal insan kaga shi surorin ba jere da suke muke karanta su yanzu ba haka suka sauka ba amma daga bayan annabi sallallahu alaihi da kansa ya daddora su ya tsara su yadda ya dace yadda alqur'ani yake a can cikin lahul mahfuz mun karanta ayoyi uku na farko inda a cikin su Allah tabaraka wa ta'ala yake bada umarni ga mu'minai ta hanyar magana da annabinsa cewa idan mun saki mata bisa ga lalura da uzuri da kamawar dalili to mu kiyaye dokokin Allah wajen sakin su daga cikin dokokin nan kuma a sake su a cikin tsarki wanda ba a sadu da su a cikinsa ba sannan Allah ya bada umarni ta a kirge idda ma'ana in an yi saki a riƙe kwanan wata saboda kada a samu saɓani idan mace ta yi jini ta yi tsarki shi ma a riƙe lokaci kaza ta yi don kada a samu rikici don kada a shiga haƙƙin kowa sannan cikin dokokin shine in an saki mace ka a kore ta daga gidan ita ma kar ta fita ta zauna cikin gidan ba za a fidda ita ba sai idan ta zo da abin da bai karbuwa kamar ta rinka zagin uwan miji ko makamancin wannan Allah ce waɗannan iyakokin Allah ne duk wanda ya tsallaka su ya zalunci kansa kuma abin da yasa Allah ya iyakance mace ta zauna gidan miji ko an sake ta yace la tadri la Allah Allah yuhdisu ba'da zalika amra baka sani ba ko ra'ayi zai canza nan gaba kuma mun gani ya sha faruwa haka ne ko ba haka ba sannan Allah yace idan idda ta kusa karewa ɗayan biyu daman tana gidanka ba bugu ba duka ba zagi kai in ta kusa kare idda in ka canza ra'ayi ka rike in baka canza ra'ayi ba ka sallame ta cikin mutunci kuma ka sa shaidu guda biyu idan ka saki ko idan ka rike Allah ce kuma waɗanda aka sa shaida su tsaye da shaida domin Allah wannan wa'azi ne Allah yake mana idan mun iman da Allah da ranar lahira kuma sai Allah ya rufe da magana mai daraja mai tsada mai amfani wadda ya kamata kowane musulmi ta zama a gaban idansa shine wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا duk wanda ya ji tsoron Allah ya tsare dokokin Allah Allah zai masa mafita ga matsalarsa Allah zai azurta shi ta inda bai tsammani ba sai da calculation ba ba sai daga albashi ba ba sai daga adashi ba ta inda baya zato sai Allah ka masa arziki wanda ko ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi baya bukatar kowa kuma Allah na shirin kai al'amarinsa inda ya so kuma komai na da iyaka da lokaci da haddi a gurin Allah wannan kalmomi suna da matuƙar tsada kuma in mun yi nazarin su a rayuwarmu za mu ta ganin suna ta faruwa a cikin littafin abokin fira na ba da wani labari mai irin wannan takin na cewa ko waje tsoron Allah Allah zai masa mafita wasu ‘yan jami'a ne suka tafi excursion maza da mata su je excursion cikin wani daji mai nisa yamma ta yi sai aka ga alamun hadari yana tasowa to sai sai suka ce ya kamata mu tattaru mu koma mu koma makaranta kowa ya hau bas sai da aka yi nisan gaske sai aka tuna a'a wancan fa ba a ganta ba ashe ta je ɗibar wasu 'yan itace ko da ta zo mota na tashi tana hannu tana kuwa ba a jinta ba kowa ta sheko da gudu ta yi ta tafiya ta yi ta tafiya ga hadari ya taso ga rana ta faɗi tana tafiya ruwa ya fara sauka tana Allah ka agaje ni Allah ka tafi ni Allah ka fidda ni tun sai ta ga wani gida a cikin daji sai ta yi sallama mai gida ya fito wani tsalelin saurayi bawan Allah mabukaci ta ce ina neman wurin da zan raba kafin ruwa ya ɗauke ci kafin ruwa ya ɗauke kuma yau shiga dare ya fara yi me labarin ki ta ce kaji kaji ya ba ta ya bar ta ƙuryar ɗaki ya dawo baranda ko falon babu ai ɗaki ne da baranda ya tura ta ƙurya ya dawo baranda ya kunna mata kendir shi ma kunna makansa kendir ya zauna zuhun bai ce mata ƙala ba ta ce masa ƙala tunanin take yanzu wannan inda na kaɗu kai na shi cikin dare mai zai faru gare ni can dare ya fara tsalawa sai ta leƙo ta koma wani lokacin ta leƙo sai ta ga ɗora ya tsaga kendir sai ya haka zafi sai ya cire can an ji ba ta sake dawowa ta leƙa sai ta ga ya ɗora ya tsaga kendir duk ya ƙone ya tsansa gari ya waye ya dama kunu ya bata tasha ya ce mata to kin ga nan in kin binan ga inda zaki je ga inda za a samu taksi ya dauki dan canji ya bata ya ce to in kin je zaki isa gida Allah ya kiyaye mamakin duniya ya kama ta ta isa gida mahaifinta ya aka yi haka daga ina ta ce kaji kaji je mun je excursion hadari ya taso ga abin da ya faru ga abin da ya faru kuma ga inda na kada kaina mahaifinta bai hali sai sa ta mota ya ce zo mu je tiriyan tiriyan sai kofar gida yamma ta yi shi ma ya je ya ɗan yi buga-bugarsa ya dawo sallama ya ga dattijo kofar gida sanda zuwa zauna ga wurin zama ga ruwa ko da ya kalli ya tsasa sai ya gan shi lalle da cin gobara sai ya fara gaskata abin da ya danna da farko shakka yake yi me yasa ta kwana ba gida ba kuma ita ba tana makaranta ba to shine yake tambayar sa me ya kone maka hannu yace wallahi wani abu ne ya faru da ni yace a yin bayani yana kwani kwani da sai ce anya ba kai ka kone hannunka da kendir ba sai shiru sai ce ba kuwar da kai jiya kuka yi da ita yace wallahi kaji kaji yadda aka yi kuma shaidan yake gwada mini in shiga in iskota shine sai in ɗora yatsa ta akan kendur in ce marayuwa ta to wutar duniya ke nufa ina ga ta lahira sai ce yarinya ta fito kin gane shi ta ce shi ne wannan baba ya ce to ka isko ni ga adres sauran bayani ba bukatar in faɗa muku eh ai bai wai ba a kai ƙarshen wata ba sai da an gwanci ma aka masa gata aka shigo da shi birni aka yi masa promotion game da aiki ومن يتق الله ويرزقه ومن يتوكل على الله إن الله بالغ قد جعل الله لكل شيء لوكة أوري يا رجا يا إيدي لكل شيء قدر كومينا ده لوكة سورة كدير جاوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن جبريل نفخ في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب jibrilu ya yi min wahayi yana ce mini duk mai rai ba zai mutu ba sai ya cinye dukkan arzikinsa duk arzikin da Allah rubuta masa ka ci in ka neme shi ta halas in ka neme shi ta haram manzo Allah ce to ku ji tsoron Allah ku nema ta hanya mai saboda haka komai da lokacinsa arzikinka da lokacinsa rayuwar kama da lokacinsa to anan muka kwana yau zamu tashi daga kan aya ta hudu wallahi ya isna min al-mahid
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا jiya duk karatun da muka yi yana da alaƙa ne da mata wayanda rabuwar aure ta zo masu suna cikin yanayin wato suna jini suna tsarki to akwai matan da ba su jini a yanayinsu ko dai saboda ba su kai ga yin jinin ba an aurar da yarinya yan shekara tara ya halatta ko bai halatta ba ali marriage halal ne ga shari'a duk wanda ya haramta shi ya kafirta halal ne amma idan an yi ana shata dokoki waɗanda za su yi daidai da yanayinta shi yasa ba kowa ake ba karamar yarinya ba sai wanda yana iya kiyaye doka to kaga yin shekara tara ba ta yi san haila ba an aurar da ita saboda kurciya ta yi ta hauka shi kuma kasa haƙuri to irin wannan in ya sake ta ya za a yi tashi ba ta fara haila ba can kuma duka tabaraka ta'ala yana magana game da a sake ta a cikin tsarki to ita kuma fara hailan ma ba ta yi ba to in an sake ta ya za ta yi idda sannan akwai mata masu ciki ga al'ada ba in ta ciki ba ta haila wannan jinin da yake zuba wata-wata shi zai kume Allah ya canza shi mai da shi abinci a rika ba jaririn hasar da aka haife shi da sannan akwai matan da sun wuce haila sun shiga monopause ga al'ada mace da ta wuce hamsin haila za ta fara mata wasa da ƙarshe sai ta zo ta ɗauki mafiya da wajen shekara hamsin da biyar amma wata mai lafiyar jiki takan kai hamsin da bakwai da takwas amma yana da wahala mai shekara sittin ta zan tana al'ada yana da wahala to sai Allah ta'ala ya magana waɗannan a cikin wannan aya ubangiji ya ce wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum waɗannan da suka yanke kauna daga yin haila cikin matayen in irtabtum in kun samu kokwanto wannan kokwanton malamin sun yi ta dogon shari'a kasa me yake nufi kokwanto mafi ala shine mu ce in kun yi kokwanto game da hukuncin su bayan wancan da ya gabata wanda za a haɗa shi da wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun ita ba ta da qur'i don haka kuna kokonto game da lamarinta sallah ce fa iddatuhunna thalathatu ashhur to iddar da za su yi wata uku ne wannan shi nuna kenan lafiyayyar mace bisa al'ada tana tsarki duk wata sau ɗaya zaka idan mai kwana biyar ce da ta kwana ishirin da biyar jini zai zo tana cika kwana biyar ta yi tsarki bayan wasu kwana ashirin da biyar jini zai zo tana cika kwana biyar ta yi tsarki idan mai kwana bakwai ce to za ta yi tsarki na kwana ashirin da uku ta yi jini na kwana bakwai to da duk wata al'adance ba ta ke jini su yi tsarki to tun da haka ne wadda ba ta jinin ta riga ta gama ta wuce shi ta ka ce to ta yi wata uku wallahi lam yahidna haka su ma waɗanda ba su riga suka yi haila ba kaga duk wanda ya ce maka ba aurar da mace ce ta balaga to ya kare ta wannan aya don ga Allah na magana idda saki kuma ya kawo walla ila mai hidna waɗanda ba su fara haila ba har sun yi auren har ma an sake su don haka irin tunanin turawa na cewa dole sai yarinya ta kai shekara kaza aurar da ita babu shi a musulunci su kansu turawan ƙarya suke yi domin aure shar'antacce abba su yadda a yi karamar yarinya ba amma fasikanci babu wanda ba su so ali marriage ne abba su yadda da shi ba amma sun yadda da ali fornication suna zina wuri haka in ka ga dattijo aurar da yarsa da wuri kar ka zarge shi da je ta yi halastaccen zama da namiji ya fi ta yi haramtacce musamman a yanayi na irin afirka da kuma inda muka fi sani nan gida wuraren da da yawa abin da zai rika ne karantar da alubaki a in an gai likkafa ko badal ba shi ne ba ban iya shi ba ina ya kure fi mina kure mu alihi ba jibi dele mun kai a can gwal wawu zaira a man gwal wawu ya aratu ke hula mu mimi nuna rat alihi lallan ha sake bi alihi lamura ha can gwal mimi nuna rat shi muke yi to in ka samu malamin da ke koyar da wannan kila daga fatiha zuwa alamtar kai ba za ta iya in ta wuce nan shi ba za ta ƙure shi to ya za a yi sai ta yi ta zama tana garuwa a cikin ƙauye har wasu ƙatti su yi ɓanna da ita sai ya wurin da abasa to babban abin da ke hana a yi aure da wuri shi ne zan akwai ilimi haka idan turawa suna son mu bi tsarinsu na barin 'ya'ya su balage a gidaje to su yi ƙoƙari su sa gwamnatocin marike musu da'a su inganta tsarin ilimi duk wanda ya san yarsa za ta samu karatu zai bata sai ta ilimi sa da yawon da ita to haka duk wanda yake da ikon ya ba diyarsa ilimi ile yana birni inda akwai makaranta ko kuma yana da halin da zai kai ta makaranta ko me nisa to ya fi ya bari ta yi karatu domin me karatu yana sa ƙwaƙwalwa ta nuna idan aka aurar da yariyar da ba ta da ilimi so da yawa zaman aure yakan ba ta wahala hakika ma yana daga cikin manya-manyan abubuwan da ke kawo rabuwa aure shi ne a aurar da mace bata san makama aure ba saboda ba ta da ilimi a yanayi namu ba ko menene iyaye ke iya karantar da 'ya'yansu ba akwai abin da ba za mu yadda a karantar da shi a makarantu ba akwai ilimin da suke kira sexuality education ilmul jins mataki-mataki ne akwai wanda ko karamin yaro ana karantar da shi misali sanin cewa ya za a rufe al'aura ya za a yi tsarki na fitsari ya za a yi tsarki na bayan gida irihi ya fito da ya hukuncinsa wani da sexuality education menene bambancin namiji da mace raba su wurin kwana duka wani sexuality education to amma akwai labul inda ga al'adanmu yana da wuya iyaye su koyar da shi zaka sai yaro ya tafi makaranta ko yarinya ta tafi makaranta ta kai wani mataki ta kafin ta samu wannan ilimi sannan akwai ilimin zamantakewa wanda in yarinya ba ta da shi shi ma kawar da ita takan iya samun matsala saboda in ana samun karatu ana rage auren wuri amma in ba a samun auren wuri dole ne in ba ka ba za a san ɓanna wuri da auren wuri da ɓanna wuri wanne ya sauƙi Allah ta'ala ce ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna su kuma masu ciki idda suna karewa ne idan sun aje cikin da suke dauke da shi to da haka mutum ne ya zo matarsa na da ciki wata tara tana ta fama wahala da aikin gida sai ya ce mata ina tuwo ta ce na tuka amma ban gama biya ba sai ya zari ya zari fada ya rinka fushi har ya ce ya sake ta yana sakin ta sai ta aza hannu bisa kai sai wato ainihin sai biki sai na kuda sai na kuda ta su sai ta haihu shikenan sai a ce ina tsohon saurayin ta to a ɗora maka aure saboda ta gama idda ko kuma wasiƙa ya aiko kamar irin na jiya na jiya daga yamma bai aiko mata wasiƙa to ana kawo wasiƙan nan ita kuma tana naƙuda sai ta haihu in ya dawo sai a ce to ka tsaya garka don yanzu ba gidanka ba ne akwai ba akwai mace cikin da ba wadda ba muharramarka ba kuga kenan anan Allah ta'ala ya kammala muna sauran mata an yi maganar mai haila mai tsarki an yi maganar yarinya karama wadda bata fara ba an yi maganar tsohuwa wadda ta gama an yi maganar mace mai ciki to me yasa ya halatta a saki mace mai ciki saboda an riga an san lokacin da ta aje ta gama idda to ita kuma mai shayarwa fa mutum ne ya saki matarsa da ɗanyen jego wata biyu kuma ga al'ada mata ba su jini har sai sun yaye ita kuma tana yaye idan yaro ya kai shekara ɗaya da wata bakwai to nan da shekara ɗaya da wata biyar ba za ta yi jini ba menene hukuncinta ya za a yi a tuna ma'ajuri ne za ta jira sai sanda ta yi tsarki amma wasu malamin sai fita ce ya halarta ta je asibiti a mata allurar da jini zai rika zo mata duwata ana yi ko ba ta kwayoyin da za su daidaita wannan ana iya ba ta kwayoyin family planning sai a sa mata tsare ta in kin kai ranar ka ki dakata da ta dakata sai jini ya zo in ya kwanukan sai ɗauke ta yi tsarki kun ga ta samu tsarki guda in ba haka ba za ta jira sai sanda ta gama idda To akwai waɗanda su kuma al'adance suka shekara ba su yi tsarki ba, ba su yi jini ba. Wannan ya faru a nan garin ba da daɗewa ba. Wani ne ya saki matarsa, ta ce har yanzu tana cikin idda don haka a nemi izininsa ya ba ta dama ta je maka. Wannan shi ne hukunci. Habban ibn Munqidh sahabi ne, ya saki matarsa zamanin Sayyidina Usman. Tana da jego, ta shekara mu duk auren da ka halarta an ɗaura shi to wata rana sai ɗayan goma nan ya cin mashi iddatin ta duna ita ba ta da idda sannan dole a bata mazauni a da an sake ta ba dole sai an bata mazauni kala goma kenan don haka kowane hukuncinsa daban a shari'ar musulunci wato ma'ana rayuwar mu ba abinda addinin musulunci ya bari yadda za ka hulɗa da kowa Allah ya iyakance doka ce ko musulunci ɗaya haka zaɓi duk wani addinin da yake baka shawarar da musulunci ka je ka gani akwai irin waɗannan hukunce hukunce babu su sannan kuma aka sanya su a matsayin dokokin Allah aka ce duk mai tsoron Allah to ya kiyaye su ba ka anan ma sai Allah ta'ala ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai kawo masa sauki cikin lamarinsa kaga kenan wanda bai ji tsoron Allah ba to duk wahalar da ya gamu da ita kada ya koke da kowa sai kansa zalika amrullah wannan umarnin Allah ne hukuncin Allah ne da yanke anzalahu ilaikum ya saukar da shi zuwa gare ku ta hanyar alqur'ani wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah kaffir anhu sayyi'ati Allah zai kankare masa zunubansa wa yu'zim lahu ajra kuma zai girmama masa lada don haka ba abin da yake tsoron Allah kaga kenan tsoron Allah mabudi ne na rayuwa mabudi ne na ni'ima mabuɗi ne na jin daɗi mabuɗi ne na sauƙin al'amari Allah ka saba cikin masu tsoronka askinuhunna أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن نعم وإن كن أولات حمل فأنفسهن وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أوضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف نعم وإن تعاثرتم فسترجع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا
askinuhunna min haisu sakantum ku zaunar da su inda kuka zauna ma'ana kar ku canza musu mazauni ku yi ƙasa da su gidan haya ne ya ɗauka mata na miliyan bakwai yanzu da suka samu saɓani ya sake ta a watan march kuma march hayar shekara ke ƙarewa ya ce aje a nemo mata na dubu ɗari uku da hamsin ya fidda ya ta daga gidan miliyan bakwai ya kai ta can ta idda Allah ce ba haka ake so ba askinu hunna min haisu sakantu inda kuke zaune ku zaunar da su ka in gidan dubu ɗari ne a zauna na dubu ɗari in na miliyan ɗaya ne a zauna na miliyan ɗaya in na miliyan goma ne ba a zauna a na miliyan goma ni'ima da take cikin ta kar ta canza lokacin idda min wujidkum daga abin da kuka samu tunda kowa da irin samunsa wani yana da one bedroom wani two bedroom wani BQ ɗinsa ma ya fi three bedroom BQ kamar yanzu kaga duk Najeriya gaba ta kai BQ ɗina ba insha Allah wa aljanna ba duk Najeriya don BQ ɗina har da jiragen sama za a yawo ci insha Allah Hmm? ana kawo min ziyara yaro to kaga Allah ya bambanta mutane don haka Allah bai yadda a wulaƙanta mace ba ko an sake ta min wujudkum abinda kuka samu daidai arzikin wala tudarruhunna kada ku takura musu litubayyiqu alaina don ku kuntata musu ku sa su fita wani da baki ma sai ya kore ta to zauna ai koma cikin bukkan nan ta uwayenki lokaci ya kusa kaga zai bakanta mata rai sai ta ce to ta ma fasa zaman ta tafi ko ya rinka mata habaici da arash yi kokari lokacin ki ya kusa kare akwai wanda zan kawo akwai mai jiran wurin nan hanzarta ki tashi wani kuma da aiki na san wanda ya saki matarsa uwayen suka ce ba za ta tafi ba tun da Allah ya ce ta yi idda nan ta yi shi kuma sai ya rinka ran da zai kwana gidan bai faɗa ma uwar gidansa da take wani wuri bai faɗa mata ya saki wannan matar ba don haka ranar kwananta sai ya zo da janaretansa ya kunna a sha iska gobe in yadda sai ya sai da janaretansa ya bata cikin zafi kaga wannan takura mata yake don me don ta ji ba ta bukatar zama to Allah bai yadda in an saki mace a gidanta kuma a takura mata a bar ta haka nan cikin da'imarta faɗa min jama'a wa ya kare mace kamar musulunci Allah ce wa in kunna ulati hamlin فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن idan kun sake su alhalin suna da ciki to ku ba su nafaka ku ba su abinci hatta ya ba na hamlahunna har sai sun haihi 'ya'yan da kuka wato suka ɗauka muku cikinsu kenan lokacin da mace take da ciki ko an sake ta sai an ciyar da ita don ba ita ɗaya ka ci ba har da ɗanka ko ɗiyarka to in aka haifu fa in arda'ana lakum in sun yadda su shayar maku da ƴaƴanku fa atuhunna ujurahunna ku yi jinga da su ku biya su don haka lokacin da mace ta haihu bayan an sake ta ta gama idda sai ta ce to a faɗa ma uban yaro ya yake son a yi ƙasashen larabawa su ba dole ne mace ta shayar in fact akwai darajar da mace ke kai a ga cewa na kasa ne gare ta ta shayar in gidan babban gida ba su shayar da nono ba daraja ba ce sai dai a nemo ƙauyawa su shayar da ce to shi kenan a nemo da za ta shayar amma dai kamar mata faɗa muku jiya malamai sun ce wannan nonon farin dole ne a bashi amma daga nan sai je nemo da za ta riƙa masa ɗansa ko ɗiyarsa Allah ce wa tamiru bainakum bi ma'ruf kowannen ku ya umarci ɗan uwansa da yin abin da ya kamata ku kalli maslahar yaron domin jin daɗi ya kawo shi haɗuwar jin daɗi ta kawo shi kada rabuwar rashin fahimta ta shahe shi kada uwa ta tura shi ya je inda zai wahala kada uba ya bar shi ya ƙiba da nafaka ya sha wuya zaka wa tamiru bainakum bi ma'ruf kowannen ku ya umarci ɗan uwansa da yin abin da ya kamata jiya na bada misali da mai shayarwa ta ce kullum dubu biyar za a bata to in dai ba wadatacce ne ba mijinta akwai wahala dubu ɗari da hamsin ga shayarwa ga wata yana da yawa shi kuma sai ya tsayin sa wallahi ne naira ɗari uku zan baki dubu tara ga wata tsakani da Allah akwai cutarwa domin ɗari uku abinci guda na ɗari uku ba mai ba mai kwasuwa ba ne in mai kyau ne alalar ɗari uku mace mai shayarwa sai ta canye ta lokaci guda alala da ɗin ruwan sanyi kuma a ce ba su cikin ɗari uku ne da fiye wata ta saboda haka sai a tsakaita ya ɗago ita ma ta ɗago Allah ce wa in ta'asartum in kowa ya takura ma wani ita ta ce ba ta yadda sai da kuɗi masu yawa shi ko ya ce bai iya bayarwa sai kuɗi kaɗan fa saturdu lahu ukhra ay fal turdihu ukhra a nemo wata ta sha da shi a biya ta a nan malamai suka ce amma fa banda in ya ƙi karɓar nonon kowa don akwai wanda shi ƙanshin jikin kowa bai iya karɓa sai na uwarsa kamar yadda Allah ya sai ma annabi Musa duk wanda aka kawo wa haramna alaihi al-maradi min qabl duk wanda ta zo ta ba shi sai tarka kuka sai kanwarsa ta ce hal adullukum an ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun تسأل إن كادت لتبدي كأي رجل تفعلت يا كي كرينا نفا سيرة سكا وش تتسير نينا سوى إن انت شيء بشي زي كربا كما ذات ركاش ذات كل في أكي شكا سني ألا بيبافر أونا بسيرة فلأنا كم أكا كاوشي يا أنساي الشاشة سيدي كوشي ذاك تتو كيجي كشايد بشي أسامة الباشي نا الفرما أما إذا ما تأنت كما أسامة الباشي داما الله يا فدا متى اوحينا الى ام موسى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجعلوه من المسلمين فاي cikin akwati ki jefa cikin ruwa zamu maida miki shi kuma nan gaba manzo ne kuma karki samu damuwa karki bakin ciki zai dawo imani sai ta je ta bayar sai Allah ci gaba da cewa liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi mai yalwa ya biya kuɗin jinga yalwace ma'ana miliyoniya ya bada miliyoyi tauzinoniya ya bada thousand hundrediya ya bada hundred ma'ana adiba income ɗin shi mutumin da yake zuwa kullum ya aikin tintilaka ya samu dubu biyar in ka ce kullum sai ya ba ta dubu biyar shi kuma ya ci me in yana da wata mata fa sauran hidimominsa na rayuwa fa ina transport ina magani amma kaga a dubu biyar aka ce kullum ya ba da dubu ɗaya ai an sassauta in ta ce ita kuma dubu ɗaya baya isar ta ita ma kuma ba ta yi ƙarya ba in dai ba wani income gare ta na daban ba dubu ɗaya in ka raba ta uku tana cin abinci ga mai shayarwa ana buƙatar ta sha kunu mai kauri da sassafe inda so samu ne a sa gwangwanin madara to ko babu dai a sa suga ko to kunu mai kauri da suga shi kada in babu kosai ko burodi yana kai hantsi to ku kaddara min nawa za ta sha in aka kai hantsi yana buƙatar dan da tuko kwado can bayan azhar akwai buƙatar shinkafa da wake kuma in so samu ne a dan sa yaji da magi a ɗan barbaɗa mai komi ƙarancinsa to in dare dole a tuka tuwon masara ko na dawa tare da haka akwai ruwan wanka akwai na wanki akwai sabulun wanka akwai na wanki akwai na tsarkin jariri ko da babu famfas akwai napkin irin na dole ta saboda Allah ya ce ba ta dubu guda in ta ce ba ta amsa ta yi daidai ko ta yi daidai to shi sa alƙali duk sai ya diba waɗanga abubuwan haka shi ma dattijo mai sulhu shi ma duk sai ya duba waɗannan abubuwan to shi sa Allah ta'ala ce wa atamiru bainakum bil ma'ruf kowanne ku yayi abin da ya dace in ta asartu fasaturdu lahu ukhra amma in abu ya faskara to a bashi dan shi ba wata ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله wanda aka takura masa arzikinsa to ya bayar daga abin da Allah ya bashi baka adiba nawa albashi sai sai mai gadi ne dubu sha takwas ake bashi sai ce to ya raba biyu ya bata tara wallahi ba su isa ta ce ki hakuri da su su a halin sa ki ma ki je ki bi wata hanya ya hada daga daka ko ga sussuka ko wani abu ki samu la yukallifu Allahu nafsan illa ma ata ka ji ubangiji mu mai rahama yace ubangiji bai dora ma kowa sai abin da ya bashi Allah bai baka abu ya ka ba yanzu da yawan munan ni da ku Allah bai ce mu yi zakka ba don bai ba mu abin da za mu yi zakka ba amma gefe gefe akwai waɗanda su wajibi ne duk shekara su saboda to da ya ba su abin da za su yi zakka nan da duk wanda ka kallo duk galibi yan uwana na bayan Allah ƙananan attajirai da mahaukatan gwamnati ɗakitin gwamnati na zakka domin ya ci bale ya zakka ya za kullum
أدى الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا muna wa'azin da suke jin zafi su sai hakuri da rashin kunna farko saboda in ba ta ce muke amfani da kuma ba ta da karfin da za ta ci tulancin ko kuma ba mu da karfin da za mu ta kai ga halin da yake ciki haka in wani ba Allah ya ya ga ya yana so samun lada ya kawo mana tirol nan da diesel diesel da muke sani ko jarkoki ko na wani to Allah ya saka masa da shi وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله الله يتي ديوا تسامها القرية عتت عن أمر وده تاي تورين كي تابر وبرنك بجي ورسله تا كوتي ممن سنة فحاسبناها حساب شديد مكي يتمت حساب من أذني وعذبناها عذابا نكرا مكا عذب تاتا عذابا من أذني وذاقت وبال عمرها في تدني وهلك الأمر وكان عاقبة أمرها وما كان شق الأمر يمكن لهم خسارة أعد الله لهم عذابا شديدا ألا يمس كان للعذاب من ألم فاتقوا الله وجزء ألا يأكل الألباب يا قوة سبحان الله الذين آمنوا من دخول في إيمان قد أنزل الله إليكم ذكرا الله يرجع يسكبكم ذكري من ذكري رسولا من دون يتلو عليكم آيات الله wanda yake karanta muku ayoyin Allah mubayyinatin ayoyi ne waɗanda bayyanannu suke li yukhrij alladhina amanu wa amilus salihati min dhulumati ila nur domin Allah ya fitta waɗanda suka yi imani suka yi masa rakiya suka yi imani suka yi imani su rakiya da aikin barai Allah ya fitta su daga dubbai zuwa ga hakke wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan kuma ya aiki na barai sai mutum na Allah zai ka shiga da shi gidajen Allah ka shiga da mu gidajen rinin tafiyar anhar korafu suna gudana a ƙarƙashin ta saboda ni'ima khalidi da fiya suna matabbata a ciki abadan babu fita kan ahsanan Allahu da wurika hakika kowa Allah ya kada janna ya yi kyautu ta wata arziki Allah ya kyautu arziki waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa kuce-kucen da Allah ya magana da saki da aure da kome da idda da gado da sauransu kuce-kuce da Allah ya ɗauke su da su kuma har ya kai da kafin cewa al'umma da suke dire ma wannan to azabna ha azaban da rashin aiwatar da shari'ar Allah ba wacce shari'a ta yake hannun farawo ta kashe wanda ya fi rashin aiwatar da shari'o'in Allah a cikin al'amuran rayuwarmu yana hukunta a azabtar da mu don haka babu abin da ke halaka al'umma kamar barin Allah da barin dokokin Allah babu abin da ka saukar da ni'ima ya inganta rayuwa kamar gyara da hana banna da ɓoye wanda ake daga nan aikin hisba ya zama wazi alladina in makkannahum fil ard aqamu as-salata wa atu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari wa lillahi 'aqibatu in mun ba su mulki a sai za su tsaye da sallah su ba da zakka su tsaye da hisba shi ne gobe da alheri da hanyar da a rike ce mutane lokacin sallah ku shiga masallaci wurin da kasuwa ku shiga masallaci wurin da shaguna ku yi sallah in wasu kafin suna badala a hukunta su a kama su a jefa su motocin hisba a kai shugaban alƙalai a yanke musu hukunci na suna su ɓata kasa za ka duk wanda ya hana ɗauko wannan to kamar ya ɓanɓar bala'i ne da don haka duk jihar da ke da hisba to su yi murna su karɓe ta duk jihar da ba su da hisba irin sakwato wanda su ya kamata su zama gaba ga irin wannan lamari to su dage su yi kare a sare ta su kuma su ake hisba su ji tsoron Allah su yi komi bisa ga doka da ka'ida yadda ba sama ma Allah amma matuƙar ba ake hisba to wallahi al'umma tana cikin halaka akwai motattun amma ba mai yin ba wannan motattun daga fadar sarki musulmi na albarma ne ko shi kake jira ya kamata ya mata ga kusan motattun ya ya ji ka yaro kuma da na cikin maka da ransa mun sani ba ko sai ka bi ne ka bi a ranar da oke akwai motattun duk zamanin mutum da bude ofis wanda aka rada ba da take rabuwar su amma ko an nada shi in dai ba gwamnati za ta daure masa gindi da ba shi hukumar hisba ba da motocin zai zauna ne rabbi ne ko suna ne amma kwamanda da hisba shi ne motocin na hakika wajibi ne ko wata jiha da samar da masu hisba waɗanda aikin su shi da su yi wa'azi su yi gargaɗe su lura in ta kama su hukunta kuma sai a musu doka wanda za ta aiwata gwamnati da duk gabata ta yi ta faɗin tashi akan wannan sai ta yawo da hankalin mu aka rubuta dokoki aka kai majalisa aka yi ta tantancewa aka yi ta mece-mece aka yi ta shan shayi da da five alive amma ƙarshe sai da kuma da gano sannan aka naɗa kwamitin hizba wanda ba ba shi ƙarfin da zai yi don ina ba su hankalin da ta wuce kare hizba ba ta da wasu amma ba su hizba kai ka dole gwamnati ta zama ta rusa wancan da ke kana yi ita kuma sai sai ba ta yi na kwaran ba ta haka yanzu muna ba da shawara gwamnatin jihar ta fuskanta sauran gwamnatocin na musulmi su hanzarta su tabbatar da isa a sa mutane masu kirki masu tsoron Allah masu iya dan hisba tana buƙatar mutum mai wato ba ilimin addini kadai ba har da waye ba ba waye ba kaɗai ba har da himma da rashin tsoro ba waɗannan kaɗai ba har da sanin ba wannan kaɗai ba ya kamata ya zama zakari ne wanda yana iya wato fitowa da shirawa iri iri wanda za su hana munkari su bayyana ma'abu wannan ayoyi da wuya ku samu lokacin da za mu ba su aikin su shari da shi anan Allah ta'ala ya yi wani nuni zuwa ga manzo da alƙur'ani nuni fi hikima ya ce kad an zana Allahu ilaikum zikran sai ce rasulan a rasulu shi ne zikru mafiya alƙur'ani a cikin alƙur'ani alƙur'ani ta fiye ki gaba zikr wa hada zikrun mubarakun anzalna aw ajibtum an ja'akum zikrun min rabbikum إن نحن إن نحن نزلنا الذكرى آمن الله سبحانه من الأحداث هو عليه الصلاة والسلام الكتاب وقبع متى في الكتاب وقالوا يا أيها الذين نزل عليهم الذكر إنك لمجد جماعة سألت قد أنزلنا إليكم ذكرا فكا سيسمع لبس كتير إضماري أبي قد أنزلنا إليكم ذكرا وأرسلنا رسولا أن أنزل الله إليكم ذكرا وأرسل رسولا ألا يسمعكم في القرآن يأتكم من سنة ذكر القرآن وصوصة كهاء رسولنا لبدل أن أنزلنا إليكم قد أنزل الله إليكم ذكرا هو رسول مستقبل كل أمر تبيني منظور وكما رسولا يتلو عليكم آياته manzo ne yanzu yana karanta muku zikiran injil shi ne a yakin nan wasu suka ce a zikiran ana sharafi ne kan anzal Allah alaikum zikiran Allah ya shiga muku da daraja bin Allah ta lafi inda wani tullaka wani tullaka daraja ne kuma daraja ne daraja ne ga mutane لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم من سكمكم القرآن درجة أولى في الإنسان wasu suka ce a'a rasulun inna muntasib ne bil igra kamar yadda za ka ce a sayara ta sayara ga mota ta ga mota ka ga wani yana tafiya ta tafi ga mota ta sheka ka cimma mota a sayara ta sayara al-igra ba haka kad anzala Allah ilaykum dhikr rasulan da manzonan ku rike shi nugrikum bi rasul muna yi muku kwadaitarwa da mutum kada su tana ayoyin gina sai mun tattara da su gobe to da babu lokaci wadatacce da zamu fassara su ba sa yi amma muna tuni da cewa an riga an bude asusun marayu don haka wanda Allah ya hore masu su kawo muna so sutura muna so abinci muna so kuɗi wannan masallaci gwargwadon abin da ake bukata a yi maka amma dai muna bukatar gas domin a rika kunna fankoki lokacin da kuke tasiri tarawih kemana dibagi oleh macam saya katakan mereka pada bulan puasa oleh Allah bersama kita Melayu dan kemudian zamu ayyana mutane da zasu karba za mu tambaye masu so da za su saya sai mu kuma mata la to kada ne ce gare mu ana wasu la to yi mana shi la ta aiwa mai yawa mai yawa mai yawa sauki sannan kuma Allah ya yi wa kuɗi a ƙasar nan. Shiga a cikin kowa. Allah shiga da tausayi da rahama da jin kai a cikin masu kuɗi da 'yan kasuwa da attajirai da masu mulki da sarakuna har da malamai duk su zama suna da tausayi suna jin kai al'umma. Allah ka ɗauke mana fushinka ka ɗauke mana wahala Ubangiji duk ɗan uwan da suke cikin tashin hankali a jihar Sokoto a Zamfara لنا وجدنا الى فرد دخولنا لكلنا الله تعالى يدل سوء ان باس لا فيها لا تسوي جمس فباس لا فيها الله يسر تكلم من كما لا فيها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك